الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاترا قوة ربيع الأول 1448 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi ya dace da ɗaya ga watan tara shekara 2026 shekarar miladiya ‘yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka na sifatu sala wallafar Sheikh Muhammad Sali al-Uthaymin alaihi rahmatullah a jiya idan ba a manta ba malam yana mana bayani ne game da sallar mutum shi kadai a bayan sau inda malam ya ce an yi saɓani tsakanin malamai masu ƙoƙarin tantance abin da yake daidai da wanda ba daidai ba wasu daga ciki suka ce idan mutum ya yi sallah a bayan sau itlaƙan sallarsa kawai ta yi wasu kuma suka ce mutlaƙan sallarsa ba ta gaba ɗaya kawai wasu kuma suka yi tafsili suka ce idan shi ya je can baya ya tsaya ta inda sau bai cike ba ya fara nasa sabon sauun har aka yi sallah aka aka gama ba shi da sallah amma idan sau ya riga ya cika sai ya je ya farar da sabon sau a bayan sauun da ya cika aka yi rashin sa'a ba samu wanda ya jona da shi ba sallah ta gama a haka suka ce sallarsa ta yi wanda wannan muka ce wannan magana ita ce tafi inganci ko yawwa Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce wala raiba anna salatahu ma'al imami munfaridan khalfa as-saffi khairun min salatihi munfaridan 'anil jama'ati was-saffi fa yusalli wahdahu malai ce wala raiba babu shakka ko kokonto anna salatahu ma'al imami hakika sallar da zai yi tare da limami munfaridan khalfas safi shi kadai a ware a bayan saun da yake ya cika khairun min salatihi munfaridan ta fi alkhairi sama da sallar da zai yi shi shi kadai anil jama'ati bai yi ta a cikin jam'i ba wasaffi bai yi ta a cikin sau ba fa yusalli wahadahu ya sallah shi shi kadai kun fahimci bayanin malam ko abinda malam yake so ya ce shine yanzu idan da zamu kaddara ka zo sallah din sai ka samu kanka a yanayin da kai kadai ne a cikin sau bayan duk sauran da suke masallacin masallacin sun cika sai naka kai kai kadai sai kai sallah a haka ka gama kaga kai sallah kai kadai a cikin sau ko to sai malam ya ce hakan da kai sallah da kai a cikin sau kai kadai ita ce fa tafi alkhairi ita fa tafi lada ita tafi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki sama da sallar da zaka yi kai kai kadai a gida ba sau ba jama'a ina fata an fahimta dama wannan ai babu haɗi duk mutumin da ya sallah shi shi kadai a bayan sau idan sau ne ya cika yan uwa ku sani wannan ba shi da wani laifi ko kaɗan dan iya abin da zai iya zuwa da shi kenan iya abin da zai iya bautawa da Allah madaukakin sarki da shi kenan ma'ana ya sallace shi shi kadai a bayan sau wannan ba shi da wani laifi kuma duk ladan da mai sallah yake samu zai samu lada ko daraja 27 da ake ba mai jam'i shi ma zai samu saboda ka bashi da wata matsala wa fi hadhihi alhal malaiti a irin wannan hali idza ra'a saffa tamman idan mutum ya ga sau ya riga ya cika fa innahu la yajribu ahadan min as-saff alladhi qaddamahu to ba zai sa hannu ya jawo wani daga sawon da yake gabansa ba kun ga suna haka idan mutum ya zo tarar sau ya cika kana sau ko sai ka jafin ciko ka wai ka zo kai mai ka zo kai mai kara ku kasance kai da shi a ka dage kakka sake ka fito shi ma bai kamata ya jawo ka ba kai ma kuma kakka fito malam zai gama dalili insha Allah ta'ala li'anna jadmal insanin min as-saffi saboda jan mutum daga sawun da yake gaba sawun da yake cikakke an gama shi tsaf sai ka zo ka jawo wani daga ciki malaiti ya tadammanu thalathatu mahadir ya kunshi wasu abubuwa guda uku da aka hana marasa kyau ka jawo mutum daga sawun da ya cika to akwai abubuwa guda uku da zaka haifar dukkaninsu ba ɗaya mai kyau kuma kowanne shari'a ba ta son sa al'awwal na farko annahu idza jazaba insanan min as-sabbi idan ya jawo wani daga saun da yake cikakke in fataha makanahu furjatan fi sabbi fa yakuna qati'an lisabbi to sai ya kasance yanzu abin da kai bayan ka jawo shi gurin da ka jawo shi ka bude wata kofa haka ne ka bude wani guri wanda bai kamata a ce an same shi a sahu ba sai ya kasance kayan ke sau sau so ake a ganshi a cike daga farkonsa zuwa ƙarshensa a haɗe to ya haɗu ya cika an daidaita sai ka zo ka sa hannu sai ka finciko mutum ɗaya yanzu ka samar da me kenan ka samar da ƙofa wanda ita ce kuma abin da muke ta karantawa a satattukan baya manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi na ta ƙara nana ta mana da maimaita mana mai saddul khalala ko saddul khalala tarasu saddul khalala ku toshe ku haɗa sau duk inda yake akwai wani kafa ku toshe shi to kai yanzu annabi ya ce kada a bar sau kada a bar kafa kai kuma sai ka zo ka samar da da kafa kana sani kaga abu na farko laifin kenan ko sannan ka yi sanadin yanke sau wa man qata saffan malai ce wanda ku diya yanke sau qata Allah kamar da makaranta baya Allah madaukakin sarki zai yanke shi afani matsala ta biyu da zaka haifar idan ka jawo mutum daga sau annahu idza jazaba insanan min as-saffil muqaddam idan ka jawo mutum daga sawun da yake magabaci sawun da yake na gaba fa innahu yu'akhiruhu min makanihi al-fadil to shi wanda ya jawo wani ya jinkirta wanda ya jawo din daga gurbin da yake mafi falala ya ɗauke shi ya haramta masa samun ladan gurin da ya fi falala don jiya mun karanta Allah da mala'ikunsa suna salati ga wanda suke sawun ina sawun gaba kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da mutane sun salladan da ke cikin sawun gaba da kiran sallah da sun zo masallaci ko kuri'a sai dai a yi akan mutum ya rasa sawun gaba to wannan sawun gaban da ladan da ke cikinsa da falala da annabi ya faɗa kawai sai wani zai jawo kai da kai sawun baya na fata mun fahimta kaga wannan ya jinkirtar da kai daga abin da ke shine fa falala ya jirgin da kai daga abin da ke falala ya fi falala ila makanin maqbulin sai ya dawo da kai ya dawo da kai gurbin da yake an fi shi falala gurbin da yake an tsara shi falala al-fadilu shine wanda ya fi al-mafdul wanda aka fi kaga ya jawo ka daga gurin da ya fi ya dawo da kai gurin da an fi shi daga sau na farko zuwa sau na biyu ina fata fahimta yawa to kaga wannan abin da ya maka daidai ne da Allah misali da zan ba ku za ku ganewa dalla-dalla guri ne da za ku je ku yi kasuwanci idan kun je nan wajen za ku samu riba riba kaɗai ta naira dubu ɗari can kuma naira riba naira dubu goma kawai za ku samu yana sane kawai sai kai inda za ku samu dubu goma yana sane ga inda za ku samu dubu ɗari kawai sai ya ɗauke ka ya ja ka sai kai inda za ka samu dubu goma kuka je ku samu dubu goma kuka dawo kuna cikin murna sai aka baka labari ai can wajen dubu ɗari ne kuma ya san idan da kun je dubu ɗari za ku samu da Allah wannan birge kai ko kuma abu ya maka mara kyau abu ya maka mara kyau to haka yake kana sawun gaba da za ka samu falala da lada na musamman sai jawo ka sai kawo ka sawu na biyu wanda za ka samu ladan da bai kai wancan ba kaga abu na biyu kenan da ya yi wanda bai kyauta ba abu na uku ba ne cewa haza jinayatun alaihi wannan laifi ne akan wanda aka jawo din afalifu abu na uku annahu idza jazabahu fa innahu yushghilu yushghilu qalbuhu wa yujibu taharruki badani idan ya jawo shi daga saurin gaba fa innahu yushghilu qalbuhu to zuciyarsa za ta shagalta da wani aikin da ba shi ake so a sallah ba lokacin da mutum ya tsaya a gaban Allah madaukakin sarki game yadda muka nanata a baya abin da ake so zuciyarsa gaba ɗaya ta tafi ga Allah maɗaukakin sarki haka ne ta tafi ga sallar da yake da azkar ɗin da yake karantawa a cikin ayyukan sallah to yanzu wani da ya zo ya jawo ka yanzu zuciyarka za ta ɗauke daga sallah ta koma ka ga me yasa ya jawo ka ba haka bane saboda haka ya shagaltar da zuciyarka daga abin da ya kamata a ce ta yi na mai da hankali akan sallata da komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa yujibu taharruku badanihi badanihi fi sala nabi kuma ya wajabta maka jikinka zai motsa a cikin sallah motsawar da babu bukatarta a cikin sallah motsin da babu bukatarsa a cikin sallah wannan ba a sansa aikin da ba shi da alaƙa da sallah wannan shari'a ba ta sansa to kawai ya jawo ka ya sa jikinka ya yi wani motsi ka yi tafiya taku ɗaya taku biyu motsin da ba shi da alaƙa da sallah ka ba dole bane sai an yi shi fa ya taharraku alqalbu wal badan fil insani al majzub to kaga yanzu abu biyu ya maka ya sa zuciyarka ta motsa gaban jikinka ma ya motsa ya motsa zuciyarka ta hanyar ɗauke hankalinka ta hanyar jawo ka sannan ya sa jikinka ya yi aikin da ba shi da alaƙa da sallar ta hanyar shi ma finciko ka da ya yi game da kai da aka finciko ɗin wa haza yufawwitu alaihi salatu mala yace to wani abu daga cikin ladan sallah zai wuce shi duk lokacin da aka yi mutum haka za ka rasa wasu abubuwa na sallah mala yace to saboda waɗannan abubuwan guda uku idan ka zo ana sallah ga sau ya cika tab to zauna a sawunka kai kai kadai ba ka da wani laifi amma ka jawo wani a wannan ba daidai ba ne wala ce kullu hadhihi al-mahadhir dukkanin waɗannan abubuwan da aka hana laysa laha da'in fi hadhihi al-hal babu abin da zai sa a yi su a wannan hali babu abin da zai sa a ja a ce dole ne sai an jawo mutum a cikin lokacin da mutum ya zo da kansa shi shi kadai لأن هذا الرجل الذي جاء وجد الصف تاما saboda shi wannan mutumin da ya zo ya tarar da sauya riga ya cika tasqutu alaihi masafatu ka ghayriha min alwajibati shar'iyya to yanzu a ce sai ya yi sau da wasu ya faɗi shari'a ta sarayan masa da wannan haƙƙin tun da babu wanda zai sau da shi kaga yanzu ba shi da laifin a ce bai sau da wani ba allati tasqutu inda al-udhri sha'an wa hissa irin abin da shari'a take sarayarwa da kowanne irin mutum idan ya samu kansa a cikin wani uzuri a shar'ance ko kuma abin da yake na zahiri abin nufi duk abin da yake idan ka tsinci kanka a cikinsa kana da uzurin da zai sa ba za ka yi shi ba ko da wajibi ne shari'a tana baka me tana baka dama ka haƙura da wannan abu misali mutumin da ba shi da lafiya kaga rukuni ne dole ne mutum ya sallah a tsaye idan lafiyarsa kalau idan da a ce lafiyar ka kalau za ka zo ka zauna ka yi sallah a zaune sallah ka bace ba baka da sallah haka ne to amma lokacin da shari'a ta ga cewa ka yi rauni baka da lafiya sai ta ce ka yi sallah yadda ka samu dama kaga wannan uzuri ne ko to haka lokacin da ka zo sallah sai ka tarar sau ya cika an ce kuma dole sai ka shiga cikin sau yanzu wannan dole da aka ce maka ya sare ko bai sare ba ya sare me yasa saboda uzurin babu wanda za ka yi sau tare da shi dole kai kadai za ka yi sau nan shi yasa sai shari'a ta ce babu laifi tsaya kai kadai yi sau naka qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala babban malami shekul islam ibn taymiyyah Allah ya masa rahama yace wa huwa mimman wa huwa mimman ikhtara hadha alqawl ibn taymiyyah ɗaya daga cikin wanda suka zaɓi wannan magana ta ƙarshe da aka rinjayar shine idan mutum ya zo tarar da sau ya cika ya sau shi kadai sallar sa yi bashi da matsala yana ɗaya daga cikin wanda suka zaɓi wannan magana kuma suka ƙarfafe shi da hujjoji da dalilai ولذلك لما لم يكن للمرأة مكان في سب الرجال جاب لها أن تسلي وحدها خلف السب ما ليتي shi yasa in ji malam ibn taymiya yace shi yasa yayin da mace ta kasance ba ta da gurin da za ta tsaya a cikin sawun maza sai shari'a ta ba ta dama ta yi sau ita kadai a bayan sau kuma sallar ta yi ko bace ba ta yi yanzu bari ba ku misali idan za a yi sallah tsakanin maza da mata ka kaddara a gida ne za ka yi sallah da iyalinka wani dalili ya sa za ku yi sallah da iyalinka to akwai maza akwai mata kaga wannan mazan da matan mai yiwa ita su matan baba su ce da kannan mazan ko kuma yan uwan mazan haka ne amma shari'a bata ce su zo na sau duk da muharramai ne fa taba jikin juna a wajen su babu komai ba laifi bane dan da ya taba jikin babarsa ko ɗa namiji ya taɓa jikin ƙanwarsa ko yarsa don wannan duk babu wani abu shari'a babu komai babu laifi to amma yadda abin yake a shar'ance idan aka tashi yin sau ba za su zo su jona sau ba ba daidai bane ko da yaka ne in za ku yi sallah ba za ta zo ta jona kafa a cikin kafa sai ta koma baya sai liman ya tsaya a gaba mazan su su biyu ne ko su uku sai su tsaya a sawun da ke biye da limani idan ka kaddara macen ita kadai ce mahaifiyarsu ce kawai sai ta tsaya a bayan su yanzu kaga tun su tun da suke so su uku sun yi sau ko ba su yi sau ba su yi sau ita kuma ita kadai ce ta yi sau ita kadai a bayan sau sallar ta yi ko bata ba ta yi me yasa sallar ta ta yi saboda shari'a ta ba ta dama ta yi sallah a lokacin ita kadai tun da ba za ta shiga sau maza ba ina fata an gani to wanda shine uzur ma ne ce lita'azzara wuqufuha fi saffin rijal saboda yadda shigarta cikin sawun maza abu ne ba zai yiwu ba shar'an a shar'ance sai ma ne ce wal muta'azzaru hissan kal muta'azzaru shar'an wal muta'azziru hissan kal muta'azzir shar'an abin da yake ba zai yiwu ba a shar'ance to haka ma a zahiri ba zai yiwu ba aka ce hissan shine abin da yake a zahiri abin da muke iya riskarsa ko da ido ko da baki ko da baki ko da kunne ko da hanci ko mu taba shi wannan shi ake cewa shi ake cewa al-mahsus abubuwan da ake iya riskar su ta wannan al-hawasul khamsa din to duk abin da ba zai yiwu ba a shar'ance to abubuwan ma da yake a zahiri za ku ga abubuwa ne da ba zai yiwu ba wa hadha dalilun akhar wa huwa dalilun qiyasi zahirun malace to ga wani dalilin ma na daban shi dalili ne na kiyasi kiyasi shine a gwada wani abu da wani abu yanzu misali addinin musulunci ya haramta giya Allah madaukakin sarki ya ce kada a sha giya aka yi amfani da lafazin alhamru giya to sai kaga akwai wani abu da aka bullo da shi wanda idan an sha shi yana juyar da hankalin mutum ina fata an fahimta yana gurbata hankalin mutum ya sa shi maye kwaya ce benelin ne allura ce shaune-shaune duk wani abin da ake sha juyar da hankali za ka ga babu nassi karara a cikin alƙur'ani da za ka ce Allah maɗaukakin sarki ya haramta shaune amma kiyasi akan giya mai ce ce giya duk abin da zai juyar da hankali haka ne yanzu shaune-shaune zai juyar da hankali kuma zai juyar ba to giya ne ƙwaya tana birkita hankali ta lalata shi ko ba ta yi to giya ce to duk abin da ka san zai juyar da hankali sai a yi kiyasinsa akan giya ina fata an fahimta to shine kiyasi gwada wani abu da wani abu abinda nassi bai zo karara a cikin alkur'ani ko hadisi a kansa ba to sai malamai su duba abubuwa guda biyu karina da illa sai su riskar da wannan abin da hukuncin wancan wanda yake da nassi a cikin alkur'ani ko hadisi ina fata an fahimta to malam ce ga wani dalili shi ma na kiyasi kad yaqulu ba'dhu nasi wasu daga cikin mutane za su iya cewa ko wani zai iya cewa afala yajuzu lahu ai yajibu alaihi ai ya taqaddama li yaqifa an yamin al-imam to bai halatta a gare shi ba idan mutum ya zo tarar sau ya cika gaba daya saura shi shi kadai to me yasa ba zai tsallako ya zo gaban liman ya jona da liman ba an gane ai wasu suna yin haka ko to kaga wani zai iya cewa tunda da ya tsaya shi kadai ai gwanda ya je ya jona da liman tunda liman kaga ya zamto ba shi kadai ba kenan yanzu shi da liman sun zanto kuma kamar sau ɗaya suke wani zai ce me yasa mutum ba zai haka ba na ƙulu ba ce sai mu ce da shi la la ya faru zalika li'annahu yahsinu fihi ba zai aikata haka ba aikata haka zai farar da wani abu a cikin sallar gashi kamar haka awalan na farko annan nasa ya kununa bi suratin imamaini mutane za su kasance sallar su ta kasance kamar surar limamai guda biyu ne yanzu yadda muka sani manzon Allah ta da aminci tsara tabbata a gare shi ya shar'anta limami guda ɗaya ne a gaban mutane to yanzu an samu ta sabuwar sallah mai limamai guda biyu ina fata an an fahimta idan ka idan ka bude wannan kofar to kullum wani zai zai zo kawai wani ma haka kawai zai fito daga gida ya makara sai ya tabbatar ko ina cika zo gaban limami ya ce Allahu akbar ta sallah ba haka bane ka san mutanen wani kawai shi duk abin da za a ci ayi magana akan shi yake mutane wani lokaci suna son wani dan sabon sabon abu haka wani abin da za ka yi a ta magana wani kawai yana son irin wani to sai ya bari kawai ya ki zuwa masallaci da wuri sai kawai na suka yi zo gaban limami kawai sai ya zo na kafar limami ya ce Allahu akbar ya tada sallah akwai irin waɗannan fitinannu to wani sai ya ɗauka ai sallar ba yanzu limaman sun zama guda biyu haifu ya kuru imamuhum rajulani yadda limaman su suka kasance guda biyu wal mashru'u an yakuna al imam wahdahu fi sarfi saffan wahidan abin da yake shar'antacce shine limami ya kasance guda daya fi sarfi saffan wahidan a cikin sauransa shi shi kadai kada wani jona da shi ثانيا abu na biyu annahu la budda an yu'azziman qaddamahu bi takhatti riqaba bi takhatti riqabahu abu na biyu shine ba makawa zai cutar da wanda suke gabansa ta hanyar tsallaka kafadin su ila ay yasila ila al-imami kafin ya isa ya kai zuwa inda limamin yake wa hadhihi mafsadatun ukhra wannan wata barna ce ta daban akwai abin da mutane suke yi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi annabi baya son su shine takhaqqur riqab tsallake kafadin mutane musamman rana irin ta juma'a idan mutum ya zo masallaci wani zai zo a makare amma sai ce sai ya shigo masallaci idan ya shigo masallacin ma sai ya tsallake sau na farko tsallake sau na biyu tsallake sau na uku sannan ya shiga ya shiga wani guri ya je ya zauna wannan ba daidai bane manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam in kana so ka samu guri mai kyau sai ka zo da wuri ka sa da dumar ka zauna kai ka jira limami amma ka ki zuwa da wuri ka zo ka ringa tsallake mutane duk tsallake mutanen da kake saba manzon Allah kake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to shi ma irin wannan yanzu idan ya zo ya tarar da sau a can sai ce to bari ya tsallako ya zo ya jona da limami to shi ma wannan tsallake tsallaken da buɗe mutane da ware mutane da yake shi ma wannan saba manzon Allah ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya haifar da wani abu mara kyau mala ya ce thalithan na uku annahu idza salla wahdahu idan ya salla shi shi kadai faqad ya'ti insanun akhar yakun ma'ahu mai yiwa kamar idan da sallar sai kaga wani mutumin ya zo daga waje shi ma zai jona da wannan sallar sai ya gan shi shi kadai ina zai yi sallah shi wannan mutumin da ya zo daga baya a jikin sawunsa kaga daga lokacin da mutum ɗaya zo suka jona sun zama su nawa kenan yanzu daga lokacin da suka zama su su bi sun zama munfaridan kenan to kaga wannan kalmar ta munfaridan din ta riga ta tashi a kansa amma in baya nan fa ya tsallaka ya tafi wajen limami idan wancan din ya zo shi ma ya zama su su nawa kenan shi ma ya kasance shi shi kaɗai wanda ya zo daga bayan sannan shi ma wancan wanda ya zo daga bayan idan ya ga shi ma zai kasance shi kadai sai ce shi ma ba zai tsallaka ya juna da ina tsawon limami dai haka ne to kaga abin ya zama fawda kenan ya zama abu mara kyau malai ce wa huwa law taqaddama ila al-imami inda a ce zai tsallaka wajen limami waja insanun akhar wani mutum kuma ya shigo cikin masallacin baqiyal baqiyal insanu al-akhar laysa ma'ahu ahadun sai ya kasance wanda ya shigo daga bayan ya kasance shi ma shi shi kadai ne babu wani tare da shi kaga da wancan ya tsaya da kusa da limami da sai kasance su su biyu wancan kalmar ta munfaridan ta fada akan su gaba daya wa hina idin idza taqaddama ila al-imam a lokacin idan ya gabata ya koma wajen limami sawu thalafatan fi sarfi al-imam to kaga sun kasance su su uku kina a sawal limami shi na farko ya koma na biyu shi ma ya kuma bai samu waje ba sai ƙara tsallaka wasu wani imami yanzu idan na uku shi ma ya shigo zai ga shi shi kadai ne sai ya tuna annabi ya ce la salata limon farid min khalfa saf shi ma sai tsallaka ina sawal imami to sai ka zo sallah ma ka gane ina ne ina imam yake daga ƙarshe sai ka tsinci sawal imami ya zama to sau cikakke kamar kowane irin sau ba haka bane to kaga manufar yin limancin ba shi da amfani kenan manufar shiga gaban limamin jagorancin da aka ce yi ba shi da amfani ke to shi sa nan ma ba abu ne da ya kamata ba mala ya ce wal muhimmu abin da yake da mahimmanci dai anna man ja a wasafu tamu wanda duk ya zo masallaci ya tara sau ya cika bal yusalli wahdahu ma al jama'ati babu laifi dan uwa kai sallaka kai kai kadai a tsakiya tare da limami tare da jama'a khalfa safi a bayan sawun da yake cikakke wala ya jiribu ahadan min safi ba zai jawo wani daga sau ba wala ya taqaddama fa yaqifa ma al imam ba kuma zai wuce can gaba ya je tsaya tare da limami ba wa qad qala Allah ta'ala mala yace Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa fattaqullaha mastata'tu ku kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki daidai gwargwado daidai iyawarku yadda Allah maɗaukakin sarki ya mu'amalance mu Allah ya san mu ‘ya'yan adam masu rauni ne masu gajiyawa ne shi sa sai babu dama ya shar'anta man abubuwan da za mu iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk abin da kaji Allah madaukakin sarki ya ce kai wannan abu ne da ya san zaka iya dan shi ya halicce ka ya san ka zaka iya shi to duk abin da kuma ya zo ya fi ƙarfin ikonka abubuwan da ya bujiro ya fi ƙarfin damarka da ikonka sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke maka shi sai ya baka ruhusa ina fata an fahimta sai ya baka wani rangwame da za ka iya yin abin gwargwadon samun damarka gwargwadon samun ikonka kana da lafiya ka yi sallah a tsaye baka da lafiya ka yi sallah a zaune ko ka yi sallah a kwance ko ka yi sallah a kan jikinka ko ka yi sallah da nuni ma gaba ɗaya ba sai ka motsa jikinka ba gwargwadon samun damaka gwargwadon me gwargwadon sallar da zaka yi Allah madaukakin sarki ya samu dace malai cewa bi hadhihi munasaba da wannan munasaba ne da muka zo bayanin da muke akan wannan malai ce a waddu an ubayyana anna ba'dan nasi zan so na bayyana cewa wasu daga cikin mutane idza qaddama al-jinaza ila al-imam idan aka gabato da gawa idan aka ajiye gawa zuwa ga limami don yi mata sallah sallar gawa kenan wa kafa ma al'imami biduni da'in lidhalika sai ka ga an samu wani kawai ya je ya tsaya tare da limami sun yi sau ɗaya babu wani kuma dalili da zai sa ya zo ya tsaya tare da limami akwai guri da yawa a baya da zai iya zuwa ya sauya shiga cikin mutane amma shi sai ga zo ya jona wa limami malam ufemi ya ce wannan yana faruwa shi ya gani a can wajensu amma galibi ana kaga abin bai fiye faruwa ba ko akan bar limami ne shi kadai mala yana bayani akan abin da shi ya gani yake so ya jan hankali a kansa tunda kun san wannan littafi da malam da muke karantawa ba wani littafi ne da malam ya zauna ya rubuta shi haka da rubutu ba a'a darasi da ake ilka'i aka rubuce shi a littafi ina fata an gane ba wai zama ya rubuta shi ba kamar yadda malam albani ya zauna ya rubuta sifatu salatin nabi darasi ne da malam ufemin yayi saboda ka sai aka tattara shi aka mai da shi littafi ka san ku akwai bambanci tsakanin ka zauna ka yi rubutu da darasi irin wannan wanda muke yi yanzu misali kamar wannan darasin da muke wata rana sai a ce to bari a tattara shi bari a mai da shi littafi sai a sa masa sharhin sifatu salatin nabi to kaga ba sallallahu alaihi wasallam ba zai yi daidai da a ce a zauna ni na zauna na rubuta kayana ba haka ne yawwa yanzu kaga irin misalan da nake kawo misalai ne na baki da nake jefa shi zuwa gare ku akwai misalan da rubutu rubutu ne ba zan faɗe shi ba haka ne to shi sa sai yake kawo irin waɗannan abubuwa to yana so ya ja hankali ne da wasu da ga suna irin wannan ya ce wa haza khilafu sunnati kaga irin wannan abin da suke kaje ka zo na alimamin gawa ya ce wannan ya saba wa sunna bali sunnatu ay yataqaddama al-imamu abin da yake sunna shine limami zai wuce gaba wahadahu shi shi kadai ilal jinaza zuwa ga gawar da aka ajiye a gabansa wa yakunu man qaddamuha ma'an nasi fi sufufi waɗanda suke kuma suna tare da limami sun gabato ya kasance suna bayan limami su ma a cikin sau fa in lam yakul lahum makanun fa innahum yusifuna bayna al-imami wa bayna as-saff al-awwal idan ya kasance babu wani guri da za su yin sau ko ina ya cika saboda yawan mutane to a lokacin sai su je su duba tsakanin limami da sawun farko akwai dan gurbi da aka iya bari sai su sau ana ina fata an gane tsakanin limami da sauran farko akwai guri sai su sau tsakanin limami da sauran farko babu laifi sai su sau a nan wajen wato a sallar gawa gadi a wajen sau akwai wani kuskure da mutane suke yi wato mutane sun ɗauka ma cewa lokacin da za a yi sallar gawa yadda ake sau na amamman da juna wanda yana cikin wannan kamar dole babu wanda ya ce idan za a yi sallar gawa sai an haɗe sai an haɗe jiki babu wanda ya faɗa ina ba ta an gani babu idan yadda muke sallah a masallaci muka kama kai sallah gawa shi kenan amma kun san abin da sai ake wannan harewar wai saboda an san cewa babu ruku'u ba sujada ai galibi akan bar space ne dan a samu inda za a yi ruku'u ai sujada haka ne to yanzu tunda babu ruku'u ba sujada sai wani ya rinka danno ka sai ka ga wani ga ga bayan ka ga wuyansa ba haka bane wasu ma ka ga suna cewa a matso a matso a ƙara haɗewa a haɗe wai sai sai an haɗe da Allah ina aka ranta wannan duk littattafan mu na malikiya da suke koyar da sallah gawa ina kaji an ce idan aka zo sallah gawa a haɗe tsakanin wani da wani jikin ke manne da jikinsa a'a babu wannan babu wannan yanzu misali ko a masallacin nan idan za a yi sallar gawa idan aka ce kowa ya tsaya inda yake kowa ya tsaya a sanunsa kawai an gane ba ce- ba za a ce wai kowa ya matso ba amma matsuwa ƙara wasu su shigo ciki a kowa ya sai a sawunsa a yi sallah kawai to yana ɗaya daga cikin kuskuren da ake wajen sallar gawa gaskiya ba lalle bane sai an har haɗe jiki ba ba ba lalle bane kamar yadda na faɗa a baya a ce sai an yi space kamar yadda ake a sallar farilla amma har haɗe wannan da ake kaga wannan a jikin juna wannan ba sai inda aka same shi a cikin shari'a ba Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce وهذا خلاف للسنة بل السنة آه، أن يتقدم الإمام وحده إلى الجنازة ويكون من قدموها مع الناس في الصفوف فإن لم يكن لهم مكان فإنهم يصفون بين الإمام وبين الصف الأول لدعاء الحاجة لذ- لذلك بل za a yi haka idan bukata ta bayu a yi haka in akwai bukata kenan amma in dai akwai gurin da za a yi sawu a baya to ba daidai ba daidai bane a zo a ma- a manne da sawun da ke jikin liman da kuma sawun da ke a da shi liman din ba daidai bane fa innahum yusifuna an yaminil imam wa an shimalil imam ana yi tsallake fa in lam yasi'uhum as-saffu bainal imam idan shi kansa sawun da ke tsakanin limami da sawun farko bai ishe su ba fa innahum yusifuna an yaminil imami wa an shimalil imam to a lokacin me za su yi? sai a zo daman liman sai a yi sau sai ya can sai a zo hagun liman sai a ƙara yin wani sau sai ya can a setin liman amma ba lallai sai an jona da shi ba wannan daga nan bangaren sai sau ya can wannan ma daga nan bangaren sai sau ya can wannan babu laifi da shar'i yan uwa idan babu inda za a yi sau a baya dan ka'ida sau kun san ba a yin sallah a gaban liman ko yawwa ba a yin sallah a gaban liman sallah a gaban liman ba daidai bane sai dai idan sauran baya ya cika idan sawan baya ya cika babu laifi sai a jona a yi sallah a ba- a gaban limami yanzu misali kuma sallar juma'a za ku ga akwai wanda suke wucewa gaban limami su yi sallah to idan sawan baya sun cika gaba ɗaya babu laifi amma in sawan baya bai cika ba fa ba daidai ba ne malai ce mas'alatu wata mas'ala la yajuzu li ahadin ra'a insanan saghiran yahuwa malai ce baya halatta ga wani mutum idan ya ga ɗan ƙaramin yaro ayyu khurijahu min almasjid ya fitar da shi daga masallaci illa an yakuna bi dhalika adhan lil masjid aw lil musallin fihi sai dai idan akwai hakan akwai cutarwa ga shi masallacin ko cutarwa ga masu sallah yan uwa yara jawo su masallaci ake yi an gane da kyau jawo su masallaci ake ƙoƙarin kawo su masallaci ake zuciyarsu ta saba da masallaci ba kore su ake idan ka kore yaro daga masallaci zai tafi wajen zai tafi wajen balle ba haka bane zai tafi inda ake TV game ne zai tafi inda ake wasa inda ba shi da amfani amma an ka saba kawo yaro masallaci zuciyarsa ya tara kai da masallaci saboda haka ba a kore yara daga masallaci sai dai sai dai idan yara za su yi abin da ba daidai ba to wannan babu laifi sai a musu magana sai a tsawatar musu a ce musu ba daidai ba ne a gyara su sai su gaba da abin nan ina fata an gane amma korar yara gaba ɗaya daga masallaci sai dai in yaro an yi anya daina yaƙi to wannan babu laifi cutarwa ga masallaci za su yi masallaci barna cutarwa ga masu sallah za su hana masu sallah samun cikakken dama su yi sallah to wannan ku sai a musu magana amma kun ga yara ba shi sa wani magabaci wani mutum yake cewa daga lokacin da ka daina jin motsin yara suna wasa a masallacin ana sallah ce to al'umma ta ɗauko hanyar lalacewa daga lokacin da ka zo sallah ka daina jin alamun yara motsin ƙananan yara suna sallah ya ce to wannan al'umma kai mata kabbara uku ta ɗauko lalacewa ina fata an fahimta saboda ka babu laifi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana ɗauko jikokin sai shigo da su masallaci ya taba ɗauko ya taba ɗauko ɗaya daga cikin jika sama wacce take ko ko tafiya ba ta yi a hannun annabi ya riko ta sallallahu alaihi wasallam kuma yazo yi sallar da ita a haka idan ya ruku sai ya ajiye ta in ya dago sai ya dauke ta ya rike kayansa sallallahu alaihi wasallam in ya sujjada sai ya zo da ita haka a gaban sa ya sujjada ya dago ya koma sujjada ya dago sai ya dauki kayansa sai ya tashi sai aka yi sallah kuma sallah farilla fa ba ta nafila ba sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yawa wani lokaci yakan shiga sallah da niyyar tsawaita sallah sai ya takaita saboda kukan yara da yake ji kun ga ana zuwa da yara masallaci kenan ko saboda haka yan uwa kore yaran ba shi da amfani amma dole ne a musu magana in sana'a don wani lokaci zaka ji yara suna unduma ashar a cikin masallaci kaga wannan ai ba daidai bane ko ka ji wani yaro ya ce da dan uwansa kaza kaza kazanka sai a kunda ma masa ashar kuma a cikin adakin Allah kaga wani abin kamata a kyale shi ba sai a masa fada sai kai bari in ka kara zai maka bulala daina sai a hana shi sai a nuna masa nan masallaci ne ba a yin zagi a ciki amma kuma a kore shi a sai a ɗauko shi sai a zo a sashi a cikin sau shi kenan sai ya ci gaba da sallah wannan abu ne mai kyau gaskiya wannan mas'ala ce da take mai kyau mas'ala ta biyu mas'alatun la yajuzu li ahadin ayu akhira sabiyan shi ma dai tana da alaka da kananan yara mala yace baya halatta ga wani ayu akhira sabiyan min sabbi ya jawo wani karamin yaro daga sawun gaba fa yukhrijuhu min al-masjidi ya fitar da shi daga masallaci aw yu'akhirahu ila as-saffi aw yu'akhiruhu ila as-saffi ko kuma ya mai da shi zuwa sau afani na biyu li'anna man taqaddama ila makanin saboda duk wanda ya riga zuwa wani guri fa huwa ahaqqu bihi shi ya fi cancanta da wannan gurin min ghairihi sama da wanda ya zauna bai zo da wuri ba yan an fahimci wannan wannan nabiyin ba wai kwar yaro daga masallaci bane a'a yaro ya zo da wuri ya samu sawun gaba kai kuma ka zo a makare sai ka fusgo shi ka dawo da shi baya ana yi ko ba a yi ana yi ta wannan daidai ne a ba daidai ba ne wallahi ba daidai ba ne abin da yake a ciki shine annabi ya kwadaitar za mu karanta yanzu tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi cewa wanda za su kasance a bana ya kasance masu hankali ne annabi so yake masu hankalin su zo da wuri su samu sawun gaba an gane aiki kwadaitarwa annabi ke lalle masu hankali su yi kokari su zo da wasu samu tsawon gaba amma sai kai zuwa da wuri sai yaro zai samu tsawon gaba duk ka kyale shi kuma sau baya ina fata an gane yawwa wa amma qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallam amma fadan annabi sira da amince su tara tabbata a gare shi da yace liyalini minkum ulul ahlami wan nuha liyalini wanda za su bi wanda za su kasance a bayana minkum daga cikin ku kuma mu su ne ulul ahlami ma'abuta a hankali wanda suka kai shekarun balaga wanda suka kai shekarun mafarki kaga manya kenan ko wannuha da kuma hankali da nutsuwa ya kasance wanda suke musamman wanda suke bayan limami mubasharatan ya kasance manya ne sannan ya kasance sun san hukunce hukuncen sallah idan limami ya buƙaci canza limami ya canza wani limamin ko kuma sallar ta koma kan wani ba shi ba to ya kasance wanda zai jiwo ya jawo zai iya jan sallah ina fata an fahimta yawwa kada wanda bai san me yake ce sallah ba limami ya jawo shi ya shiga sallah ya kasance an samu matsala dan galibi kamar yadda ake faɗa lokacin da a muke yara cewa ake idan zaka jawo limami idan zaka jawo wani limami sallah lura ka ta lalacewa ba ka jiyo ba wai kawai ta kawai za ka binciko za ka haka jawo kaga wannan shi ma wani sabon karatu ne to kai da sallaka ta riga ta alolaka ta riga ta lalace sallaka ta ɓaci yanzu tafiyar da kai tafiyar da kai mai cece in dai zaka tafi juyowa ba shi bi maka sauki ba sai ka juyo sai ga anan sawun gaba waye fa dacewa ga malam wani ga malam wani sai ka duba ka'ida da annabi ya faro wanda ya fi cancanta ya limanci sai ka kama hannunsa sai ka sashi a wajen sai ka tafi ka kai sai ka je ka sake Allah ka zo kai maka basalla ba shikenan ba to abin da ake so kenan ya kasance wanda suke mubasharatan daga liman sai su ya kasance mutane ne da sun san sallah shi sa ka kalli masallacin Ka'aba waɗannan wanda za ka gansu a bayan su Abdurrahman Sudaisi din nan wasu za ka gansu ga sanan dukkanin su kowanne hafizin Qur'ani ne ba na wasa ba dukkanin su akwai wani mutum ɗaya za ku ganshi daga na ce ɓangaren dama yake ko ɓangaren abu za ku ganshi shi kaɗai wani shi ne yake wa limami buɗe idan idan limami ya bisa matsala shi kaɗai shi aka ba wa dama idan limami ya samu matsala shi yake masa fatahi yana nan shi ba limamin bane amma kuma da limami ya kakari zai tashi limami to haka ake so irin wannan ya kasance to sai ya kasance kai da ya kamata ka tsaya a sawun gaba ka ki zuwa sai ƙananan yara suka zo me zai faru kenan sai ka kyale su kawai sai ka kyale su sai dai shi sawun da yake dab da limami ba fitar da su za da daga sawun gaba ba sai a dan matsar da su gefe a sawun gaban wanda suke masu wayan kuma sai su dawo nan dai shine abin da fi dan karamin yaro duk da ya halatta ya limanci amma kananan yaran da galibi suke shiga sau akwai yaron da an kasa shi a yanzu misali kawai sai na fito na karfin dauki wani karamin yaro sai na sashi a gaban ku me kuke tsammani zai faru sawa zai yana kalle kalle me yi ne wai me aka jawo shi aka dawo da shi gaba wannan ma ba isa ba sai ya sa kuka ba haka bane to kaga kamata a samu mai hankali wanda ya san abin da yake yawwa sannan yaron da yake yana wanda yake ya kai sinu tamiz wanda zai iya tsaya a sahu ba wanda in ka sashi a sahu zai gudu ba duk yaron da in ka sashi a sahu ana cikin sallah zai gudu to wannan sai a mai da shi baya e babu laifi amma yaron da zai iya tsayawa a sahu a sallah bai tafi ba to wannan ka bar shi a sahun da yake mala ya ce fa huwa hafun lirrijali wannan kwadaitarwa ce annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi yayi ga mazaje albalighina waɗanda suke shekarun balaga al'aqilina masu hankali ay yataqaddamu ila al-makani da su gabata ya kasance sun shiga sawun gaba hatta yakunu hum alladhina yaluna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam har ya kasance su ne suke bin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwadaitarwa annabi yayi amma idan baka kwadaitu da kwadaitar annabi ba sai yaro zai shi ka bar shi kawai Allah ya samu da sai mu dakata haka sai sarki mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai musu mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh na'am na gane ta cikin suratul azaba eh Na'am. Na'am. Eh.